الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله شيء قبل كراتون تزيين الورقات لا الشيخ عبد الله غندو رحمه الله تعالى da ya rubuta domin tarihi na jihadin da ya gudana tsakaninsu a wannan ƙasa tamu ta hausa to muna nan cikin har yanzu dai muƙaddima ko muna kan bayani inda mala yake bayani akan wato littafi na farko ga shehu usmanu dan uwansa ya rubuta wanda shine alƙasidatu daliya da kuma takhmisin da ya mata to za mu tashi inda yake cewa wa man alima tarihal hijrati duk wanda ya san tarihin hijira fi qasidatihi a qasidar shi a Sheikh Usman tunda ya an fada hijira na nawa ya rubuta ko dubu daya Allahu al-musta'an ba rike ba eh an yi shi fa eh a'a ustazu takwas eh ko da ya rubuta kasidar tashi ko to shine a shehu usman ya ce duk wanda ya san wannan tarihi a shehu abdullahi afwan duk wanda ya san wannan tarihi alima ya san anna mabda'a amrihi cewa lokacin da al'amarin shehu ya fara fi du'a'in nasi wajen kiran mutane iladdini zuwa ga addini to kane ya kasance walil hijirati hijira tana da nahawa alfin wa mi'atin wa samaniyatin wa samanina sana shekara dubu daya da dari daya da tamanin da takwas ina fatar an gane kaga wa mai ƙidaruhu gwargwadon shekarun nasa al'ana a yanzu da nake rubuta wannan littafi na tazyinul waraqat na hau arba'in sanatan wato shekara arba'in kenan sai da shehu ya shekara arba'in da a wasu sai ta shekara arba'in sannan ya rubuta wannan littafi tun da kaga mafi yawan yaƙoƙi sai da an ka kammala su garuruwan kebi da na gobir sokoto a yanzu kenan da zamfara katsina da sauran wurare to duk sai da an hagama sannan ya rubuta shi to shine malam yace walid tambihi ala hadhihi fa'ida saboda in yi fadakarwa akan wannan fa'ida sai ce zakartu takhamisa shi yasa na ambace wancan takhamisin da nayi wa asluhu da asalinsa shine qasidar shi a Sheikh Usmanu wallahu alam Allah shine masani to daga nan summa aqamna ma ash-shaykh sannan muka zauna muka tsaya tsayin daka tare da Sheikh Usmanu Na'inuhu muna taimaka masa ala tabligi dini akan isar da addini yasiru lizalika sharqan wa garban kuma Sheikh Usmanu yana yawatawa gabas da yamma yada unnasa yana kiran mutane ila dinillahi zuwa ga addinin Allah ya je garuruwa na gabas abin da ya shafi zamfara da nan garuruwan kebi ba inda bai shiga ba bi wa'azihi da wa'azinsa wa qasa'ida ba wa qasa'idi ba wa qasa'ida a jamiyatin haka kuma yana rubuta kasidu waƙoƙi waɗanda ba na larabci ba wasu da hausa wasu da fulatanci duk da na fulatancin su suka fi yawa wa ya hadimu al'awa'ida Sheikh Usman yana rushe miyagun al'adu al-mukhalifata li shar'i wayanda suka saba ma shari'ar musulunci fayati ilaihi ba'dun nasi sashin mutane suna yin hijira kuma suna zuwa wajensa domin sauraron wa'azinsa min al-afaqi daga sasanni daban-daban Nijar da nan Najeriya yadkhuluna fi jama'atihi suna shiga cikin jama'ar shehu wa nahanumu fi baladihi kuma muna cikin garinsa Allah zai shahara bihi wanda ya shahara da shi duk da dai ba nan aka haife shi ba wani siba ilaihi kuma ana jingina shi zuwa garin wa huwa tsakal bi ta'in muhmalatin ana rubuta shi da da'un muhmala mara digo kenan wa kafin da kuma kafin an gane amma mumalatai ne za a yi musu imala tsakal an gane waskunin lami akhiruhu lamun shi kuma ƙarshensa a mai sukunin eh amma yanzu ɗagyal ake kiransa sai suka canza kafin ɗin suka mai da ita gaine tana cikin gwarabawa a yanzu garin har yanzu yana nan ɗagyal kusan duk ƙuruciyar shehu da samartakarsa da abubuwa mafi yawan da shekarunsa a nan yayi a nan wannan gari ɗin kamin su yi hijira su baro garin to ɗagyal ake kiransa yanzu an bar wancan sunan kenan sai ce ila an sirna ma'ahu a sheku abdullahi ya ce har muka yi tafiya tare da shi marratan wani lokaci ila biladi kabi zuwa garuruwan kabi eh kusan inda shi a sheku usmanu ya fara da'awa to nan ƙasar gobir wanda ƙasar gobir a wannan lokaci ita ce sokoto gaba ɗaya wasu garuruwa a Nijar da wasu a yankin Zamfara da wasu kuma a nan a yankin Kebbi. To daga ƙasar gobir to sai garuruwan Kebbi karo na farko kenan don ya sake dawowa kamar yadda malam zai ambata. To aka zo garuruwan Kebbi ana ta da'awa. Fada'ahum a Shehu Usmanu ya kira su kabawa. ila islahil imani cewa su gyara imaninsu don lokacin imaninsu ya gurɓace suna tsafe-tsafe da tsibbo da bautan aljannu da sauransu kuma suna da awon musulunci wal islami cewa su gyara musuluncinsu wal ihsani da kyautatawa wa tarkil awa'idi kuma su bar miyagun al'adu don suna al'adu kala-kala tun a wannan lokaci su kabawa kuma al'adun annaƙidati laha waɗanda sun warware musulunci ko su kaɗai za su iya taɓa musuluncinsu to banda waɗancan abubuwa da suke na tsafe-tsafe da sauransu shehu ya zo yana ta da'awa tun daga yankin tambuwal ya shigo su gwandu da nan duka har zuwa birnin kebe duka zuwa na farko kenan fataba kafirun minhum kuma da yawa daga cikin kabawa suka tuba ba su yi girman kai ba da shehu ya yi wa'azi ya ja musu ayoyi da abubuwa kuma sai suka tuba daga waɗancan abubuwa wasaru ilaihi wasu ma suka yi hijira ma suka biyo shi saboda gamsuwa da abin da yake a kai lamma raja ila watsanihi lokacin da ya koma zuwa garinsa ɗagyal can gobir kenan afwajan jama'a da yawa daban-daban yastami'una alwa'aza suna sauraron wa'azin shehu wa minha kuma daga wannan jama'ar fataha Allahu lahu Allah yayi masa fatahi shi a Shehu Usmanu alqabula samun karbuwa awwalan farkon lamari to wannan shine zuwan sa na farko a Kabi summa sannan sara ila biladi ila biladi yayi tafiya yana zagayawa zuwa garuruwa daban-daban hatta kasuratul jama'atu har mabiya suka yi yawa don wancan ko da ya zo kabi jama'a sa kalilan ne daga shi kawai sai almajiransa to amma yanzu jama'a sun yawaita wa sha'at kuma lamarinsu ya yaɗu ko'ina ana jin labarin almajiran shehu usman a wancan lokaci wa kane shehu to a shehu usmanu ya kasance a farkon lamarinsa la ya siru ilal muluki shi baya hulɗa da sarakuna kuma bai zuwa wajensu kan gane ya kashi karatu da karantarwa a farkon lamari kenan kamin mabiya su yi yawa wala yu'amiluhum kuma baya mu'amala da su saboda ba bukatan hakan din a wannan lokaci falamma kasuratul jama'a lokacin da mabiyansa suka yi yawa inda hu a gunsa washtahara amruhu al'amarinsa ya shahara indal muluki a wurin sarakuna wa gairihim da wani sarakuna to nan sai ya aiki da ilimi saboda malami ne ra'a Allah budda mina sayri ilaihim sai ya ga to yanzu dole fa sai an kulla alaka da sarakuna don ba zai yi ka zo kana ta kwashe masarakuna mutane kuma ka ce ba ruwanka da su ba ai ba hikima ai ko ba haka ba ba hikima ai eh to daga nan sarkin da yake mulki a wannan lokaci to sai ya shirya ya kai mai ziyara don ya bayyana masa ga manufarsa da sauransu amma kami wannan lokaci da shi daga karantarwa sai karatu sai wa'azi saboda babu bukatar a yi alaka da wannan kenan ba shi kaga ba laifi ba ne idan za ka ga akwai masu sukar kamar irin malamai haka ai suna hulɗa da 'yan siyasa da gwamnati da sauransu wannan ba illa ba ne inda maslaha ce ta addini ko ta zamantakewar ƙasa abin nema nema sai a ce ai da ba ruwansu da gwamnati amma yanzu sun zama malaman gwamnati ta wannan ai duk kuskure ne kuskure ne yanzu dole ne a yi alaƙa da gwamnati ɗin saboda jama'a sun mi wancan lokaci suna ba ta da ƙarfi kuma gwamnatin ma faɗa take da wa'azin ɗaure masu wa'azin ake to yanzu an yi sa'a wasu daga cikinsu ma suna gayyatar ma a zo a yi musu wa'azi kuma ka ce a kyale su to kaga ai ba abin nan ai babu hikima to shi yasa Sheikh Usmanu kaga shi da yake malami ne sai aiki da iliminsa to a wannan lokaci fasara ila amiru gobir bawa sai ya yi tafiya ya baro ɗagyal ya je ya samu amiru gobir bawa ana kiransa bawa jangwarzo eh kusan shi ne sarki na farko da shehu usmanu ya fara alaƙa da su dama sarakunan hudu ne shi ne na farko da ya rasu sai ɗan uwansa yakubu shi ma bai jima ba ya rasu sai ɗan uwansa na fata shi ma ya rasu sai ɗansa ya hau yunfa e, to shi yunfa shi aka fafata da shi kusan duk yaƙoƙin da aka yi da shi aka yi su e, amma su waɗancan uku kusan yaƙi bai ma auku tsakanin a sheku usmanu da su ba e, duk da kuma suna da awon musulunci amma suna wasu abubuwa da kuma ke walwale musulunci an gani musuluncin da suke da'awa bai hana su su yi wasu miyagun al'adu da abubuwa na tsafe-tsafe da sauransu ba dukkansu kuma ba wani musulmin kirki a cikinsu hatta shi ba wajen gwarzo dinnan da ake ganin kama yana dan da dan dama dama shi yasa bari ma ka ji ga abin da shehu ya gaya masa da yaji wa bayyana lahul islam sahiha da yaje ce masa to ranka ya dade musuluncin nan naka akwai gyara kaza da kaza da kaza da kaza da ake ba daidai ba ne ga yadda musulunci yake ga yadda musulunci yake da sauransu to cikin abin da ya gaya masa ya bayyana masa musulunci sahihi wa amarahu bi zalika kuma ya ce ka tsaya akan haka zaka ci nasara a mulkinka wa iqamatul adali kuma ka tsayar da adalci don kana zalunci eh ya ce to ka tsayar da adalci fi biladihi a cikin garuruwansa to da ya je gaya masa kuma sai ya koma abinsa eh to amma dai bai dai karbi wa'azin ba da abubuwa da dama har yan mutu dai bai daina a kansu ba na botan itatuwa da sauransu wanda sai da ta kai ya ɗauki alƙalami shi a shehu usman ya rubuta littafi a kansu تعليم الإخوان بالأمور التي كفرنا بها ملوك السودان wato wasu al'amurra waɗanda dalilin su muka kafurta sarakunan hausa eh wannan garuruwa namu to suna da awon musulunci amma dai gaskiya musuluncin nasu ba sahihi ba ne an gane suna abubuwa na shirkiya da sauransu sannan kuma suna adawa da abin da shehun yake duk da shi na fata ɗin da ɗansa yunfa to sun fi tsanani kamar yadda bayani zai zo sun fi tsananin adawa ga shehu usmanu to lokacin da bayan ya je sai koma ya ci gaba da da'awarsa ana nan shehu yana nan yana ta kwashe mutane yana ta kwashe mutane shi ba wajen gwarzo sai hankalin shi ya tashi daga nan kawai sai ya aika takarda ga malaman ƙasa gaba ɗaya ya ce yana gayyata kowa da kowa ranar idi babban sallah za a haɗu gida ne bayan an taru kowa da kowa ya je shi ma shehu usmanu a aika masa da suka zo ya faɗi dai abin da yake son ya faɗa to daga ƙarshe sai ya raba musu kuɗaɗe masu yawa kowane malami an ka bashi kuɗaɗe na zinari tun a wannan lokaci zinari ya rarraba musu miliyoyin kuɗi ne da ya ɗauko ya ba shehu usman ya ce ni ba na bukata ni ba na bukata kuma jama'a ta ba sa bukatan kuɗi ga riƙe kayanka su waɗancan malamai suka karɓe suka sa aljihu ya ce a bayana nema abubuwa guda biyar ni kawai su nike bukata da masarauta ta yarda min su to alhamdulillah ya ce na farko a bani dama in ci gaba da wa'azi saboda na kan fito ina wa'azi kuma ana tsangwama ta ana hantara ta da sauransu na biyu duk wanda ya yadda da wa'azi na ya ce zai bi ni kar a hana shi tun da dama ba ci da samun mutane muke yi ba bayani muke wanda ya gamsu ya bi mu to duk wanda ya gamsu zai bi ni kar a hana shi na uku jama'a ta cikin sifarsu suna sa rawani to in sun fito cikin gari ana yi musu izgili ana sukansu cikin Allah ɗauki mataki a daina takura musu saboda ga matsayin rawani ga matsayin hula da sauransu ya bayani na hudu ya ce akwai wasu da ka kama ka ɗaure gidan yari bisa zalunci ba bisa haƙƙi ba ina nema a sake su gaba ɗaya kuma cikinsu akwai masu faɗa da shi a shehu usman wanda lokaci akwai sarkin zamfara a bar shi lokacin shi ma yana tsare to amma a dalilin haka an ka sake shi an ka sake shi na biyar ya ce to kana ɗora ma talakawa haraji kuma harajin nan ya yi yawa ya ce a ɗora musu gwargwadon abin da suke iyawa sai ba a jangwarzo ya ce to an yarda maka eh ka je ka yi ta sha'aninka eh zai iya to ai su waɗancan malamai ba abin da sun ka nema na maslaha ga al'umma su ana ba su a karama galla sun ka cika ne sun ka abu da to amma shi da yake malami ne na Allah addini a gabansa to kaka abubuwan da ya nema shi karan kansa sarki abin ya ɗaure masa kai kuɗi ne ba masu yawa ba miliyoyi ne sosai fa amma ya ce shi baya bukata kuma jama'a ce ba sa bukatan kuɗi mu ba kuɗi a gaban mu ba addini a gaban mu su ba wadda ba insha Allah za a ci gaba da addu'a to tun daga lokacin gaskiya al'amarin shehu sai ya dan yi sauƙi-sauƙi an ka rage takura musu to da ya rasu don da wannan lokaci bai jima ba sai ya rasu dan uwansa ya hau yakubu shi ma dai ci gaba da adawa da shehu din amma dai ba sosai ba saboda yadda shehu ke ta'anshi mutane she ke damunsu kuma suna wa'azi suna cewa abubuwan da sarakunan nan ke kai ba daidai ba ne suna shehuna ta an shi matasa da mata da sauransu to shi ma 'yan watanni ma ya rasu sai dan uwansa na fata shi ma ya zo e to shi gara waɗancan ma da shi e don shi da ya zo ma doka ma yasa yasa kuma a shiga cikin garuruwa kasuwanni ce an sa doka daga yau ya ce ba ba a yadda kowa ya wa'azi ba shehu shehu ɗaya zai wa'azi wai shi ɗaya zai wa'azi duk wanda ba shi ba to kar wanda an ka sake ganin shi ya tsaya wa yana wa mutane da'awa na biyu duk wanda bai gadi musulunci ba to kai ya musulunta ka dubi wannan tabar ga za ka rawa kalla ka duba ga gari bala sannan kar wanda ya ƙara sa rawani lokacin mata suna sa hijabi da niƙabi su ma ce kar wanda ta ƙara sa niƙabi da hijabi to wannan yana cikin rikicinsu da shi to haka dai bai samu dai nasara ba dai har Allah ya kashe shi da ne ya zo shi ma yunfa gara ma uban da shi kuma yunfa ne eh a yunfa ai dan ta'adda ne mana eh za mu cimma labarin sa ai to wannan dai su ne sarakunan da Sheikh Usman ya yi alaka da su kuma aslan shi na ƙarshen nan shi kaɗai ne shehu ya yaƙa duk sauran an dai samu hamayya amma yaƙi bai auku ba kuma shi ya fara yaƙan shehu don da fitina ta yi fitina shehu sai tun kamin ya hijira almajirinsa malam abdulsalam bagin bani wani ba'ari ba'ari ne to shi sai hijira ya bar ƙasar gobe ya koma gimbana bana da ya koma can sai shi yunfaɗin ya tura tawaga ta jama'a ce cikin ramadana da rana aka kashe mutane a gimbana ɗin aka dinga ɗauko littattafai ana yayyagawa ana tattakawa ana izgini ana izgini sannan bai tsaya nan ba duk wanda ya hijira ya bar garinsu zai na wurin shehu kuma sai ya sa a kamo shi a dinga azabtar da shi to kaga su masu cewa shehu ya yi faɗa ne don ƙabilanci ba sa faɗan wannan ba sa faɗa asalin shi shehu faɗan da ya na kariyar kai ne ana kashe mai almajirai an ce kuma ba za su bari a addini kuma ya bar ƙasat ya bar gobir ɗin gaba ɗaya ya dawo gudu ita ma tana da sokoto a yanzu to amma kuma duk da haka ba a kyale shi ba to nan ne shi bai ma kawo magana jihadi ba su a sheku abdullahi suka ce wannan fitina ta yi yawa lallai mai mu baya dole a ɗauki makami shi ne suka ɗauki makami sun ka kai hari ga tawaga ta shi yunfa shi ne yaƙi na farko a nan kwanni kwanni shi ne yaƙi na farko bayan shi aka yi na matankari sannan aka yi yakin kwato kwato kwato to kaga duka abubuwa haka suka yi ta faruwa wadda haka ba wani kabilanci a cikin lamarin shehu sauransu abubuwa ne na yada addini da sauransu su suka yaƙe shi shi asalin ya yaƙi ne don ya kare kansa to lokacin da yaƙi ya auku tsakaninsu akwai waɗanda suka dinga mara mashi yun faɗin baya to daga baya su ma shehu ya yaƙe su to su ne su waɗancan maƙiya in sun zo su ce ai shehu ya kashe mutane ba dalili ai ba dalili akwai sarkin daura a wannan lokaci ya taimaka ma yun faɗin da na kano da na katsina da abin nan da na maiduguri duk sun kawo mai ɗauki don a yaƙi shehu to shi kuma shehu daga baya da ya ci nasara akan yunfa sai ya dawo kansu to shine sai aka ce ai ya dawo yana kashin musulmi Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta masa to shine sun maraja ila watsanihi sannan ya dawo zuwa garinsa tsagel wata makana bizalika ya zauna a nan wata makana ya samu dama bizalika da wannan minar du'a na kira ila dini zuwa ga addini saboda isfara man la ya khafu Allah domin akwai waɗanda ya kasance bai tsoron Allah ya khafu inkara amrihi amma yana jin tsoron yayi wa shehu inkari da ajali ittisalihi bis sultani saboda yanzu yana da alaka da da sarki shi ba wajen gwarzo din da ko suna sun su yi masa inkari amma tunanin yana tare da sarki kuma ga waɗancan abubuwa da ya nema kuma an ce an bashi shi yasa sai suka haƙura sai a dawo su ta zamo a zuci a ɓoye sai ce ila anin taƙalla har muka ciranta ila da zamfara eh zuwa garuruwan zamfara bayan ya dawo daga kebe ɗin kuma ya je wurin sarki ɗin to daga baya sai ga cewa akwai bukatar ya shiga zamfara garuruwan zamfara ita zamfara gaskiya tana da matsala a wancan lokaci lidu'a'i ahliha saboda kiran mutanenta ila dini zuwa ga addini a sheku abdullahi ya ce sun ba mu wahala sosai fa a fiha na hawa hamsata a awami ce sai da muka shekara biyar muna kiransu zuwa ga musulunci amma saboda taurin kai da an ce suna da taurin gai shekara biyar shehu ya da almajiransa a munan kabawa kaga da ya zo kai tsaye sai suka bi suka sallama amma can sai da ya shekara biyar kawai wa'azi ba su ma yadda su yadda da musulunci to shine zai bayani sai ce wa kanat biladan ita zamfara ta kasance garuruwa galaba ala ahli haljahalu jahilci ya rinjaye su to kaga lalura da jahili sai a hankali sai ce kai lam ya shimma galibu ahli hara'i hatal islam mafi yawan mutanen zamfara ƙanshin musulunci ba ba su shaƙa ba kawai shirka ake da al'adu da abubuwa ba ruwansu ba su ma san wani abu musulunci ba a bakunan shehu suke jin wai wani abu sunansa musulunci jahilci ya yi yawa sai ba da misali daga cikin nau'in jahilcinsu wakanu sun kasance ya atuna ila majalisar shaikhi in shehu na wa'azi suna zuwa eh da an ce shehu yana da sauti mai daɗi in yana wa'azi wa'azi yana shiga to ko da kana adawa da shi kakan so ka ji me yake faɗa to wani daga na ake jayo shi to in suka zo mukhtaliti na ma'ani sa'ihim sai su cakuɗe da matansu wannan jahilci to in ba jahili da sun zo wurin wa'azi ba sauraron wa'azi suka zo amma da mata duk cakuɗe aiki wannan ya jingina ga wannan wacce wacce ta jingina ga wannan wai kuma yi wa'azi suke saurari zamfarawa kenan Allah shi yahe musu amma dai sun gyara yanzu lafiya launi ko da rama to Allah ya kyauta duk da haka fa yufarriquhum sai shehu ya rarraba su ce a maza su dawo nan mata su dawo nan wa yu'allimuhum kuma shehu yana sanar da su annal likhtilat haram cewa garwaya tsakanin mata da maza ai haramun ko da wurin ibada ne haramun ne ba'da an allamahum qawaid al-islami bayan ya sanar da su ka'idodin musulunci dan shi ke da muhimmanci tunda an ce kanshin musuluncin ma ba su shaka ba to kaga suna bukatar su san ma menene ma musulunci to wanda har abin da suke na jahilci ya sama wani gwani ya zo ya dinga suka shehu cewa in yana wa'azi yana tara maza da mata hali kuma ba haka bane jahilcin sai kai zuwa kuma in sun yane musu wa'azi yana cewa mata ku dawo nan maza ku koma nan to Allah ya sauwaka to shine aka samu wani gwani daga Borno gwani Mustapha kawai sai ya rubuta baitoci wa yana wa shehu wa'azi cewa ya ji tsoron Allah in yana wa'azi ya bar cakuɗe maza da mata saboda haka ake yaɗawa mu ma ai an mana haka ko aka raba kalla ko ba haka ba to aka ce ma zai na muke yi da su to duk irin waɗannan abubuwa fa a shehu usmanu ya haɗu da su shi yasa in dai za ka yada addini to sai ka yi haƙuri wallahi sai ka yi haƙuri eh to shi ne ya rubuta baitoci kaza da kaza yana ta zargin shehu alhali shi labari aka kawo masa a karkace ko bai yi bincike ba ba haka ba ne ba wai shehun ne yake cewa in sun zo su garwaya ba ai asalin almajiran shehu ba sa wannan jahilcin asalin almajiransa mata ma niƙabi suke sawa fatun a wancan lokaci da hijabi kwarai kuwa da kaga ina magana kuma a garwaya da da maza da mata ai babu ta Allah ya kyauta to darasi na gaba in mun zo wannan bayanin za mu tashi za mu ji abin da ya rubuto da kuma ansar da shehu abdullahi ya bashi da shehu abdullahi ya yi masa raddi da ya turo baitocin to a shehu usmani ya ce to abdullahi an ta haƙƙu bi ijabati kai ka cancanta ka tashi ka bashi amsa shi baiti bai yayo shi gwani mustapha amma a shehu abdullahi ya mai baiti goma da irin wazaninsa kuma nan take aka aika masa to kaga ɗalibai da gaske kenan da bai karatu ba zai iya to Allah ya sabu da ci to sai mu kwana nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله